الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda firhamarsa yau muna wuni na goma sha ɗaya ga watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ishirin da takwas ga watan biyu haihuwar isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna karatu cikin suratu taharimi ina ji mun kwana aya ta bakwai wata takwas za mu tashi aya ta tara cikin taimakon Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi jahilil kuffara ka yi jayayya da kafirai da takwabi shi kafiri mai taurin kai ne bai amince da Allah ba don haka sai a nuna masa fin ƙarfi ya gane an fi ƙarfinsa don idan ba a cire reni tsakanin masu imani da marasa imani ba to masu imanin ba su zauna lafiya ba idan ana son zaman lafiya to a cire renin su gane ba su kai ko'ina ba da haka kafirai ka yi jayayya da su ka cire musu makami a yi fito na fito wani munafiki na haka nan munafikai ka yi jayayya da su da hujjoji kafirai da makami munafukai da hujjoji meye bambancin kafirai da munafukai a lahira duk ɗaya suke munafiki dan wuta ne kafiri dan wuta ne to amma me yasa aka ce a yi jayayya da kafiri da makami shi ko munafiki da hujja shi munafiki yana cikin musulmai ya amsa sunan musulunci ya amsa sunan musulunci wannan kalmar ta la ilaha illallah ta hana a yaƙi shi ta hana karɓi dukiyarsa daidaita zuciyarsa ba ta yarda da imani ba don haka su sai a kafa musu hujja wa ma'ahum jahannam idan suka mutu haka a taurin kai to makoma su wutar jahannama wa bisal masir tir kuma a ce wutar jahannama ce makoma ga mutum kai a duniyar hankalinka bai kwanta ba ga tsinanen talauci musamman najeriya ga rashin tsaro kana ɗarɗar in kana da kuɗi ɗarɗar ba ka da kuɗi ɗarɗar duniyar da kake a najeriya a yanzu hankalinka ba kwance ke ba komai mulkinka komai kuɗinka ina an kama sarki babban sarki a najeriya 'yan ta'adda sun kama shi sun tsare shi an kama sojoji an kama 'yan sanda waɗansu an kashe wasu suna hannu soja da bindiga yana neman gudunmawa ɗan sanda da bindiga yana ce wayo Allah to kai da baka da kore zafa amma a ce duk wannan zama na ɗarɗar na halin ni'asu hankalinka bai kwanta ba kuma ka je lahira ka shiga wuta ɗan asarar ta yawa kai duniyar ba daɗi kuma ka je lahirar ba daɗi to irin wannan makumatar da ita Allah sai ce ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين إيمان وني bai amfanar wani kafircin wani bai cutar da wani wanda ya imani a lahira shi imanin zai yi wa amfani wanda ya kafirci a lashira shi kafircin zai ja wa taɓewa Allah ya wani misali ya ce baraballahu matsalan Allah ya buga wani misali abin lura lillazi na kafaru ya yi misalin wa kafirai imra'ata nuhin wa imra'ata lutin matar annabi nuhu da matar annabi lutu su ba musulmai ba ne amma gashi suna ƙarƙashin annabawa arewar musulunci kenan annabawa ma manzanni manzannin ma ulla azumi manya-manyan manzanni annabi nuhu shine farkon manzo a bayan ƙasa annabi musa ya sha gwagwarmaya da fir'auna amma matansu kuma ba musulmai ba ne kana ta abuwan annabi lut ne kasance ko annabi nuhu da annabi lut ba annabi nuhu ba annabi nuhu da annabi lut ba annabi musa ba kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini waɗannan matan sun kasance ƙarƙashin bayanmu guda biyu mutanen kirki annabi nuhu da annabi lutu fakhanata huma amma sai suka haince su ita matar annabi nuhu idan yayi wa'azi tana zo tana warwa ƙarya yake yi ba da hankali matar annabi lutu ita ce take ba da labari a gari idan annabi lutu ya yi bakin mazaje ta je ta bada labari ga halin da ake ciki naka sun ha'inci mazajensu falam yughniya anhuma min Allah shay'a amma annabtar mazajen nasu kusantuwar mazajensu da Allah bai amfanar da matan ba wakila dukkulan nara abin da aka ce musu ma ku shiga wuta ma dakhilin tare da masu shiga wuta ashe in ka gane imanin babanka ko na mahaifiyarka ko na yayanka ko na kaninka ba zai ma amfani ba a gaban Allah to ka ji da kanka a duniya ne ake dogaro da matsayin wani ko mulkinsa ko kudinsa ko kuma hanyar da yake da ita to wani zai iya amfana da wannan don kasan a duniya Allah yana azurta wani ta hanyar wani amma a lahira kowa ta kansa yake yi sai Allah ya ce
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا كما الله سيبقى wani misali ga masu imani imra'atu fir'auna matar fir'auna shi fir'auna tantagaryar makiyin Allah ne abokin gabar annabi Musa amma sai gashi a gidansa a ɗakin da yake kwana a kan gadon da yake kwana suna kwana da mumina suna kwana da mutuniyar kirki a matsayin miji da mata izu ƙwalat rabibili indaka baitan lokacin da matar fir'auna ta ce allah gina mun wani gida a gurinka filjanna cin aljanna wannan jini min fir'auna wa amalihi Allah ka kubutar da ni daga fir'auna da irin ayyukan fir'auna wa najini min alqawmi zalimin Allah ka nesantar da ni ka tseratar da ni daga mutane azzalimai idan aka zo aka mubaraza fito na fito tsakanin annan Musa da mutanen fir'auna sai matar fir'auna ta ce waye yayi nasara ai annan Musa ne ai Musa ne ta ce ana tare da shi Allah ya kara mai nasara sai fir'auna ya ba mutanensa wani katon dutse ku je gurin matata idan tana nan akan ra'ayinta na goyon bayan Musa ku buga mata wani dutsen aka ta mutu in kuma ta janye daga ra'ayinta to ku dawo to kafin su zo tana wannan addu'ar rabbi bilni indaka baitan fil janna Allah gina min gida a gurinka a gidan aljanna ka kubutar da ni daga fir'auna da aikin fir'auna ka kubutar da ni daga mutane azzalumai kafin su zo Allah ya zare ran an gane kafin su zo gurinta Allah ya zare ran da aka sun same ta sun azabtar da gangan jiki bare da kenan Allah bai ɗanɗana mata azaba a duniya ba kuma a lahira ta shiga aljanna kaga kasantuwar mijinta kafiri yanzu kafircin mijinta bai shafe ta ba lahira ta yi imani sai Allah ya ce
ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين wa maryama binta imrana haka nan ma Allah ya yi wani misali da maryam ‘yar gidan imrana maryam mahaifiyar annabi isa ya ce a gurin imrana allati ahsanar farjaha wadda ta kiyaye farjinta ta kyautata farjinta menene ma'anan farji da yaren larabci kofa ba wai gaban mace ne kawai farji ba a duk abin da yake kofa ko kofar daki farji ne ke ne yanzu wannan ayar ba tana nufin gabanta ba ne wata kofa ce a rigarta ko ka ce aljihu na ba ta mun gane to sai ta kiyaye wannan aljihun kowannan wata kofa da ke jikin rigarta lokacin da mala'ika jibril ya zo ya same ta bayan ta bar iyalanta ta je biyan bukatarta ya zo mata a sifa na mutum ta ce ina neman tsarin allah ya tsari daga gare ka don ba ta gane mala'ika ba ne a wannan ƙofar rigar mala'ika ya mata busa ba a farjinta mala'ika ya mata busa ba an bai wannan ba a farjinta gabanta mala'ika ya mata busa ba a wannan kofar ta jikin rigar ko aljihun na jikin rigar a nan mala'ika ya mata busa to wannan kofar ta jikin rigar ita ce ta kiyaye domin ta gaya wannan mutumin cewar ko wannan mala'ikar ita ba mutum bai taba shafa jikinta ba da haka shi ma bai da dama taba jikinta fanafakana fihi sai muka yi busa a cikin wannan ramin a cikin wannan kofa min ruhina daga ruhinmu wa saddaqat bi kalmati rabbiha kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta shine littattafan da aka saukarwa annabi isa wa kutubihi wa kanat min qanitina maryam ta zamo daga cikin masu kana'a masu kaskantar da kai lokacin da mala'ika jibrilu ya yi busa a rigarta sai ta kamar ciki kowa sai ga ciki da shigar cikin da haihuwar cikin a awa daya aka yi awa daya da shigar cikin da haihuwar cikin a awa daya aka yi nan take cikin ya shiga nan take ta haifi cikin ai kaga dole hankalinta ya tashi ta baro gurin yan uwanta ba ta da ciki yanzu kuma ta koma gada akwai damuwa lokacin da take nuna wannan alhinin yanzu me zan cewa mutane na na haihu ba ba miji dan yayi magana annabi isa kenan fanadaha min tahatiha ko fanadaha man tahatiha wani ya karanta man wani ya karanta min sai aka kira ta daga ƙarƙashinta ko kuma wanda yake ƙarƙashinta sai ya kira ta karke damu kan hankalin ke tashi idan kin je gurin mutanenki idan sun tuhume ki ki gaya musu yau ba kya magana ki nuna ni kawai ni zan kubutar da ke haka ya faru mun gama karatun wannan sura ta taharim kurakuran da muka yi a ciki na karatu ko bayani ko fassara Allah ka yabe mana shi wanda kuma muka karanta daidai kuma muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa da kuma ikon aiki da shi insha Allah za mu shiga sura ta gaba wato suratul mulk ita wannan sura ta mulki ta sauka ne a maka kuma tana da ayo talatin ne daidai tana magana akan tauhidi akan kaɗe ta Allah mun riga mun saba galibi ayoyi makiya suna magana akan tauhidi Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعم
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك albarka girma ɗaukaka tsarki ya tabbata ga wanda mulki ke hannunsa mulki a hannun Allah yake daga cikin mulkinsa yake gutsurawa ya ba ma wani bawansa a duniya wanda ya zaba idan ya baka mulkin sai ya ce ka yi adalci a cikin jama'a don Allah mai adalci ne shi ya sa ma'azimin jabal ya tambaye manzan Allah ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ni ma ba ni wani matsayi man in zama mai mulki ya ce a ma'azi kai mai rauni ne mulki kuma amana ce ba za ka iya ba kun ji kalmar za ko kai mai rauni ne mulki kuma amana ce ba za ka iya ba duk wanda aka ba shi mulki an ba shi amana idan an baka mulki ba an baka mulki ne ka mori rayuwarka ba ka ji daɗinka ba ka ba mu wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama da kai da 'ya'yanka ko ne masu mora sai su dukanka sai bokayenka wannan ba mulki ba ba irin mulkin da Allah yake yi ba ne ko ba irin mulkin da Allah yake so ba ne ka yi mulki Allah ya baka mulki kuma dalilinmu mu da Allah ya baka mulkin dalilinmu ka kwashi ayanka ka je dubai ku je ku yi birthday a can ku je america ku je ku yi birthday a can da dukiyarmu to muna maka Allah ya isa ni dai ba zan yafa na hakin ba ban san kowa eh a duwa ne ɗebi kuɗi na ina da haƙƙi a ciki ya je ya birthday da shi a wata ƙasa ko ya je yi abin da ba shari'a ce ta ce ya yi ba to ban yafe masa Allah ya isa Allah ya bi mu haƙƙina ni ko kuma ya riga naku in kuna da haƙƙoƙi sai ku bi ko ku yafe ko kuma ku Allah ya isa daka ya masu mulki mulki na Allah ne shi yasa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo neman mulki karku ba shi wani ya ce to idan aka ba mutum mulki ta hanyar ya nema Allah sai ya cire hannunsa daga mulkin sai ya zuba masa ido ya abin da zai yi wanda kuma duk aka ba shi mulki ta hanyar bai nema ba Allah kuma sai ya taimake shi ya sa masa hannu a mulkinsa sai ya tafi da shi yadda ake so to sai aka yi rashin sa'a mulki a Najeriya a ƙarƙashin demokrasi. Na farko zuwa za ka yi ka nema, ka ce a baka, har ma ka ba da kuɗi, har ma wani je gurin bokaye. Na biyu hanyar neman mulkin ma kuma shari'a faɗa take da ita, demokradiyya. Shari'a faɗa take da demokrasi, tana da musulunci fa. kaga matsalar kenan duk hanyoyin samun mulkin akwai barna a ciki a ban ce kar a nema ba domin idan ba mulki lalle za a shiga wani irin yanayi duk da haka duk da lalacewar mulkin akwai masu kirki wanda dalilin su nema kila muke samun ruwa mu sha wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko ne allazi khalaqal mauta wal hayata shine wanda ya halici mutuwa da rayuwa shine wanda ya halici mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarabce ku ya muku jarabawa ya ga ayyukum ahsanu amala a cikin ku wane ne yafi kyakkyawan aiki naka rayuwar duniya jarabawa ce wanda ya fi kyakkyawan aiki shi zai samu kyakkyawan rabo wa huwa al-azizul ghafur Allah marin jayi ne Allah mai gafara ne idan Allah ya ka baka da kuɗi Allah ya ka baka da mulki to sai ka yi haƙuri ka yadda da halittar da Allah ya maka ka yadda an bence ni kar ka ringa ɗaga kai kana hango wanda ya fi ka ka yadda da inda Allah ya ajiye ka idan ka yadda da inda Allah ya ajiye ka to kuma sai ka yi amfani da wannan damar sai ka nemi lahira amma Allah ya yi ka kai ba mai kuɗi ba ne ba mai mulki ba kace kuma dole sai ka yi dole sai ka yi kuɗin dole sai ka yi mulkin to wannan kwaɗayin ka yi kuɗin kwaɗayin ka yi mulkin sai ya mantar da kai lahira kuma sai mutuwar ta zo maka baka samu kuɗin ba mutuwar ta zo maka baka yi mulkin ba mutuwar ta zo maka kuma baka tanadi lahirar ba zafi kan zafi ko na mata harbi gyambo a duniya baka ji daɗi ba kuma ka je lahira ka shiga wuta ai talakan najeriya ya kamata ya ji kunya in shiga wuta ya talakan najeriya a nan nake ya kamata ya ji kunya in bai shiga aljanna ba kuwa domin azabar duniya wutar duniya a cikin ta talakan najeriya yake sallah ya ce
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق سبع سماوات طباقا Allah shi ne ya halitta sammai ɗaya kan ɗaya, faifai kan faifai, yau 28 ga wata, yau masana taurari sun ce duniyan nan guda shida za su jiri a layi. amma dai ba zai ɗebi ɗan wasu ‘yan mintuna ne ba zai ɗebi lokaci ba wannan a hasashen su kenan amma Allah ya ce to ya gina saman ne guda bakwai fefe kan fefe fefe kan fefe har fefe guda bakwai ma tara fi khalqir rahmani min tafawut kuma baka taba ganin halittar Allah din ya goggoce ba misali kamar magini ya yi gini ira ga wani bulo ya dan zami haka wancan bulan bai daidai da wancan ba to a gidan Allah baka taba ganin haka ba tun da aka yi shi a ce ga sama ta biyu ta dan goce ta fito ba ta yi sai ce sama ta ɗaya ba ko ka taba gani baka taba gani ba farji ilmasa ka sake da dubawa sake duba saman sosai har salamin fito kaga wata kofa a ce saboda dadewa dadewa nan yayi tsatsa ga ruwa yana dubowa ka taba gani ka sake dubawa dai sosai fumar jil basara ma karnataini ka sake dubawa karo na biyu ka sake dubawa sosai duba na tsanake yan kalibu ilaikal basar khasi'an sai ka gama dubanka sai idan ka ya dawo cikin kafkanci don ba abin da za ka gani wa huwa asirun da haka idan naka zai dawo ba tare da samun biyan bukata ba wannan halitta kuma ta daɗe ila ba za ka yi lissafa shekarun da duniya ta yi ba sai kofi sakir dado amma ba zai ce maka ga shekarun duniya ga shekarun da sama ta yi ga shekarun da ƙasa ta yi wannan ilimi ne Allah ya bawar kansa da shi sai ya ce
thumma rji'i walaqad walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya limasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir Allah ya halitta taurari dan abubuwa uku zinatun lisama lisama a duniya ado ga saman duniya in dare yayi ka kallaci sama abin sai baka sha'awa wa jumlil shayatin kuma suka zama abin jifa wa shaidanu wa alamatu yuhtada biha da kuma alamun da ake shiriwa da shi me yake nufi wanda yake da ilimin taurari ko a cikin tsakiyar teku yake ko a cikin tsakiyar daji yake ya san mazaunin kowane tauraro daga ya duba zai ce nan wajen gabar ne nan wajen yamma ne nan kudu ne nan arewa ne ya san inda yake faman ta'awwala minha ghaira zalika amma wanda ya juya wani abu ba a cikin ukun nan ba fakka da kalibi ra'ayi to wani kuma ra'ayin sai faɗa wa ka ta'a halzahu kuma ya kuskure wa rabansa wa aba'a nasibahu ya kuma tozartar da rabansa wa takalfa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora wa kansa abin da bai da ilimi kina ilimin taurari ko kuma amfanin taurari uku ne yi wa duniya ado makami na jifan shaidan to ya ne makami na jifan shaidan kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sama buɗe take wa aljanu suna hawa sama su jiyo maganar Allah Allah zai yi kaza idan zai yi mala'iku wahayi sai aljanin su zo su gaya bokaye za a yi kaza gobe za a yi kaza jibi shi kuma bokan sai ya gaya mutanen su za a yi kaza kuma sai a zo a yi kenan kaga shi aljani a gudan kansa ba ya yi wa boka tasiri a gudan kansa don shi bawan Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwanaki ake ba mu labari akwai wani boka a garin nan ba a cikin ningima amma dai ba zan faɗi ƙauyen ba don kar nuna hanya ga wani mai son zuciya wallahi na faɗi ƙauyen yanzu haka wani yana ji sai ya nemi gurin amma dai a ningiri miji ne ya rabu da matarsa sai rufe mata farji ya rufe farjinta ta hanyar bokanci idan ta yi aure tana yin aure farjin ya rufe ba dama mijin ya same ta sai a kai ta asibiti a ji a yi tiyata in ta warke ta dawo ya sake rufewa ta auri maza wannan wannan wannan duk an biyu ba sai ya kai mata aiki su hudu na ƙarshe likitan ya ce kai ku je ku yi bincike a gida to wata na da yaya dan ba bili to ce yayin sai amfani da damarsa sai je kamo wannan mijin da ya saki mata mene tsakaninka da wancan ta shi ba komai ka ƙarya kake yi ka yi mata wani abu ne ba mata komai ba to shi kenan aka yi masa irin wannan daurin da suke wa barayi da ya ji jiki sai ce eh ya je gurin wani malami ne ka zama haka suke cewa bokai wai malami don bata malamin suna ya je gurin wani malami ne ya yi masa aiki wani malami ne ya faɗi sunansa aka ji aka zo da malami ko aka zo da boka sai ya amsa eh an yi haka ya za ya kai sihirin sai ce kaho ya samu ya yi sihirin aka je rijiya aka sa aka dane da dutse in ka ga farjinta ya buɗe to na kahon ya fashe aka je aka ɗauko wannan kahon ya faɗi inda yake aka ɗauko aka zo aka warware ka ji ɗan adam fa ka ji ɗan adam fa shi tun da ya rabu da ita to kar kowa ya aure ta ya yadda ma a ce tana karuwanci maimakon a ce tana aure a bagen mugunta Allah sawaka to a wancan lokaci idan Allah zai yi nufin wahayi saman tana ɗaukan ƙugi da rigigi mala'iku idan sun ji aljanu idan sun ji sai wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har sai sun kai ƙarshe idan na sama na ƙarshe can na ƙololuwa ya ji daga ya ji sai gaya wa na ƙasa da shi shi ma na ƙasa shi ma na ƙasa shi ma na ƙasa har magana ta zo sai cikin kunnen bokaye to da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka rufe kofofin zuwa sama yanzu in za a yi wahayi babu wani aljani da zai ji ballantana ya gaya wa boka ashe yanzu boka in yace na mu'amala ma da aljani to ƙarya ne an toshe sama a ina aljanin zai jiwo eh ana iya hada baki da aljani ya cutar da kai amma ba zai amfani da kai ba da haka taurari ado ne masama kuma taurari suna gadin aljanu wa atanna lahum azaba sa'ir sannan mun yi musu tattalin wata azaba ta sa'ira ba kai ba boka dan zuwa gurin boka yana rusa imani kai manzon Allah ma ya gaya mana idan boka ya ba kuɗi karka karba in boka ya baka kyautar kuɗi to karka karba haramun ne da sadakin karuwa da kuɗin boka da ya samu abokanci ba a ci ba a karba sai Allah ya ce
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم waɗanda suka kafirce mu Ubangijinsu suna da azaba ta wutar jahannama wa bi'sal masir tir da jahannama kuma ta zamo makoma ga mutum idza ulqu fiha idan aka jefa 'yan jahannama cikin jahannama sami'u laha shahiqan sai ka ji wani gurnani wato idan an koro su za a shigar da su wutar jahannama to daga nesa tun kafin shiga wutar take tafarfasa take gurnani take ihu wahiyar tafur tana tafarfasa ai ko a tukogi a ruwa ya tafasa kana jin sautinsa ballanta na wutar masifa wutar bala'i dakacin kafin arna su shiga wuta da jin wannan kogin wutar kuma sun karaya hankali ya tashi Allah ka raba mu da azabar wuta a lahira Allah ya ce تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير takadu tamayyazu wutar ta kusan tararraba ta tsintsinke minal gaizi don tsananin fushi wa take fushi makiya Allah kafirai ranta ya ɓaci so take kawai su zo a gwada musu ba su isa ba kullama ulke fi faujin duk lokacin da aka jefa wasu jama'a 'yan wuta a cikin wutar sa'alahum khazanatuha sai masu gadin wutar su tambayi 'yan wutar alami a cikin nazir wani mai wa'azi bai zo muku ba ne ya aka yi kwai ganganci har ku zo ku shiga wuta wato tambaya ta wulaƙanci tambaya ta ƙasƙanci kamar ɗan fursuna da woda idan ka je prison woda zai ma tambaya ta ta'annuti tambaya ta ƙasƙanci ta wulaƙanci kalubala ƙarja ana nazirun sai 'yan wutan su ce eh wani mai gargadi ya zo mana mai wa'azi ya zo mana ya yi mana wa'azi ya gaya mana komai fuka zamna sai muka ce ƙarya ne da wanda ya buɗe baki ya ce ƙarya ne da wanda ya shiru amma bai yi amfani da wa'azi mai wa'azi ba duk ɗaya suke wa ƙulla har ma muka ce ma nazzalallahu min shay'in ba abin da Allah ya saukar in antum illa fi dalalin kabir kawai kuna cikin bata ne kenan wannan tambaya da amsa daga mala'iku masu gadin wuta da kuma jama'ar da aka tunkuɗo su don shiga wuta jama'ar mutane da aljannu don so aka ɗora wa aiki sai Allah ya ce وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع sai ‘yan wutar suka ce da a ce muna ji’ awo na aƙilu ko muna da hankali ashe idan aka zo aka yi ma wa'azi ka ji karɓar wa'azin ka zama mahaukaci haka ‘yan wuta suka ce da muna ji ko muna da hankali makunna a sahabi sai da mu zama ‘yan wuta ba wato ji ji na karɓa da muna da da muna ji ji irin na karɓa ko da muna da hankali da mun karɓan da mu zama yan wuta ba kaga nadama kenan ranar da nadama ba ta da amfani ai duk inda nadama take ba ta da amfani ko a duniya ne idan aka kama barawo ana mar ihu yanzu yana yin nadama nadama satar yake yi a'a nadamar bai samu hanyar fita ba da na bi ta can da ba a kama ni ba abin da da a ce da haka ne ma da haka ne ma da na tsira to irin wannan dama ce a lahira fa atarafu bi dhanbihim sai suka yi furici suka tabbatar da zunubansu fa su huka li ashabi sayr ku yi nesa ku yi nesa da ma'abota wuta ku jefa su a wuta sai Allah ya ce إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إن الذين يخشون ربهم بالغيب waɗanda suke jin tsoron ubangijinsa a ɓoye ba wanda yake ganinka ka kiyaye dokar Allah kana da damar ka karya amma jin tsoron Allah ya hana ka karyawa kullum ina gaya muku cewar shari'a ba ta hana mutum ya aikata laifi amma shari'a tana hana bayyana laifi ne me yake sa mutum ko yake hana mutum aikata laifi imani yanzu ga kai kai kadai za ka yi laifin ba mai ganinka ba mai kama ka ba mai maka wulaƙanci to me zai hana ka aikata wannan laifin imaninka yanzu wani mai hali ne sai ya ɗauki karuwa daga nan garin sai kai ta bauchi sai kama hotel wa zai je kama shi wa zai wulakanci sai kuwa Allah ya gara ma ya kashe shi a gurin to ya kashe shi kuma shi ne ya kunyata yanzu a duniya iyalansa ne suka kunyata na wata mun gane amma idan ka zo fili kana aikata laifi sai shari'a ta kama ka ta hukunta don kan laifin ya shafi wani don in kana aikata laifin a fili wani zai gani ya sha'awa shi ma ya aikata shi sa wajibi ne akan hukuma duk inda ake laifi ta hana wannan dolanta ne to amma yanzu a mulki irin na demokradiyya aikata laifin ma hallasin ake bayarwa don a yi gaba gaba ne za ka je wata ma'aikata ka ce za ka buɗe gidan karuwai sai a ce an baka dama an baka izini ka je ka buɗe za ka je wata ma'aikata ka ce za ka buɗe gidan rawa sai a ce an baka dama ka je ka buɗe zan yi biki a gidana ko a garinmu za a saba wa Allah za a zagi Allah za a ci mutuncin Allah sai a baka takarda a ce aje ka je ka yi baya Najeriya jama'a ba a yi akwai wata ma'aikata ta al'adu kalca menene wannan ma'aikatar tana faɗa da addinin musulunci a fili wannan ma'aikatar tana faɗa da addinin musulunci a fili don ita take ba da dama a giggina gurin saɓan Allah ita take ba da dama a rinƙa zuwa fili ana saɓan Allah amma akwai doka ta jiha da ta hana irin waɗannan ɗin akwai doka ta jiha ta hana shan giya ta hana sai da giya ta hana sarrafa giya ta hana wasan al'ada dodo kokawa dambe shaɗi wasan maciji wasa da kura wasa da wuri duk ta hana amma sai constitution na ƙasa da ya ce ɗan demokrasi ne sai ya ce duk wata doka da ta saɓawa wannan to ba doka ba ce kaga dokar jihar ka ta hana shan giya ta saba waccan dokar haka ne da haka yanzu in makamar hukunci sai je ya afil waccan kotun ta waccan sai ya ce an warware wannan to gashi yanzu ma sun ce a soke shari'ar wannan shari'ar da muke riritawa to sun ce a soke ta a daina yi hukumar hizba a soke su yanzu ba su da amfani yan union ma sun fi su amfani a ba na ce yan union dan na rena su bane ma ga lokacin da wani gwamna ko wani shugaban kasa zai ce ya soke shari'a a najeriya ma ga lokacin jama ko ba ku shirya ba ko ba ku shirya ba a shirye miki idan wannan lokacin ya zo cewar wai za a soke shari'a a najeriya to mun komin shirya fito na fito da kowa ya bi kowanne mutum ne komai girmansa rayukan mu fansa ne ga shari'ar allah jami'an tsaro da kuke cikinmu a sa ku kashe mu idan abin ya ɓaci duk da ku idan masifar ta zo duk da ku da ka ba ma shayin kowa mu faɗa in lokacin aikatawa kuma mai aikata faɗa ne na yanzu don a ji a gyara ba ziga muke yi ba a'a ko baka ziga musulmi ba ya san wannan ka'idar ko baka ce ba inda musulmi ne ya san wannan ka'idar to ba ma shakka mun shirya kisa mun shirya ɗauri in Allah ya yarda Allah karkasa sa mai rauni Allah karkasa zuciyar mu ta karaya wajen kare shari'a laka waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye suna da wata irin gafara a gurin Allah wa ajarul kabirun da kuma lada mai girma wa asiru ƙaunakun ko dai ku ɓoye maganganunku aw jaharu bihi ko ku bayyana innahu alimu bi zata sudur Allah ya san abin da ke cikin kirjinsa abin da ke cikin kirjin magana mai magana da haka duk abin da ka aikata a fili ko a ɓoye Allah ya sani amma wannan fa ba lasin ba ne ka ce bari ka yi aiki a ɓoye da haka haske faɗa bahaushe in ka ɓoye wa mutum za ka ɓoye wa Allah ne kuma zai aikata a fili wai in ka ɓoye mutum za ka ɓoye wa Allah ah Allah yana so ka ɓoye mutum ɗin an gane laifin Allah yana so ka ɓoye duk mutumin da zai laifi ya ɓoye ba zai yadda wani ya gani ba wallahi wata zai bari akwai imani a zuciyarsa amma mutumin da zai laifi ba zai ɓoye ba har ma abin kallo ne a gurinsa abin sha'awa ne a gurinsa wani ya gan shi yana laifin to ba zai daina wani laifin ba kuma kuma wajibi ne akan shari'a ta kama shi ta hukunta shi an ce lokaci ya yi za mu taƙaita ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi an siya matar fir'auna mumina ce a lokacin watan azumi malamai sun ce ta fi lada amma sauran watanni yin nafiloli na gida ya fi to idan na zo tarawihi limamin yana yi da wuturi ne ma zan yi ko ba zan yi ba idan kai wutarinka a masallaci fa ni'ima a cikin kwadaitarwa yin wuturi akwai masu yi a farkon dare akwai masu yi a tsakiyar dare akwai masu yi a ƙarshen dare amma na ƙarshen daren ya fi na ƙarshen daren ya fi amma in kana da rauni ba za ka yi tashi ƙarshen dare ba to kai a farkon daren wani babu laifi idan ga an kai sallar wuturi da liman ba ka yi laifi ba amma in so samu ne an fi so ka yi ƙarshen dare kenan ka yi tarawihi da liman a masallaci a gida ƙarshen dare kuma sai ka yi wutarinka wallahu alam ko kuma cigiya akwai wata baiwar Allah mara lafiya mai taɓin hankali daga garin yada gungumi tana barin gida kuma in ta bar gidan nan ningi take zuwa sai ko kila a biyo ta a same ta a mai da ita to wannan karan ma ta bar gida sai ake tsammanin yanzu tana ningi wadda ta biyo sawunta tana nan a nan ningi da haka take take neman taimakon bayan Allah ko da za a ganta an ce baka ce doguwa sunanta Amina Adama kuma tana in aka je mata Adama tana amsawa da haka wanda ya ganta ya sanar da Alhassan Suleiman Bra alasan gan doroba kenan ko kuma ya kawo ta wannan gidan gidan ibrahim dorogo kenan allah ya taimaka allah ya sa a gane ta allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid dika nashhadu an la ilaha illa anta da nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillah